na wannan littafi na'am na wannan littafi mai albarka wato raf'ul malam amma rafa'a wa qabada iktida'an bi sayyidil anam wanda insha Allah yau shine karatunmu na goma sha ɗaya a jerin bayanan karatukanmu da muka saba yi a wannan lokaci na ranar juma'a cikin wannan shafi mai albarka wato shafin sarki zaki muna fatan Allah ya sanya alkhairi abinda muke karantawa mai albarka mai amfani Allah ya sa ya ishi ga dukkanin jama'a a yan uwa kamar yadda suka sani musulmi wannan littafi ita ce raf'ul malam littafi ne da da yawan mu kowa yana da shi ya mallake ta wanda a wannan lokaci ne muke gabatar da karatunta ya wajaba ga kowannen mu ya ɗauko nasa littafin domin mu amfanar da junanmu mu samu ƙarin ilimi ya mu ya mu ta hanyar sanin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga bakin jagora mujaddidi na wannan karni wala mushahu Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda muka sani muna kan yadda wato Shehu radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa da mutane wato masu mummunan ɗabi'a wannan munin ɗabi'ar shine na farko wanda su kullum aikinsu shine rashin bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yin biyayya ma wasu wanda su ba su cancanci ai musu wannan biyayyar ba karatunmu na goma kamar yadda muka faɗa na goma sha uku shehu sai yake cewa alal makari lallai wato jagoran nan almakar yana cewa menene abin da shi wannan jagora yake faɗi yace wala qad istabaha an-nasu an-naqla lallai mutane sun halatta ciro magana min al-mukhtasarat al-majhula idan za a yi magana addini kawai sai mutum ya je dauko wani littafi la'alla wani malamin sa ne yayi ko a ce Usaimin la'alla wani malamin sa ne yayi ko a ce Bin Bas malamin da ya rubuta wani takaitaccen littafi kamar yadda kwanaki muna tattaunawa musamman irin wannan munasaba na Maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munasaba mai daraja munasaba mai girma muka ɗauko littattafai sun kai littafi sittin na manya-manyan kibarul ulama wanda suka yi fatawa akan maulidin annabi Muhammadu ja'izi ne maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne halal bayan mun kawo kibar na malamai sai muka je muka ɗauko wani littafi bai kai han out shafi bakwai ba a nan ne aka faɗi hukuncin maulidi a nan ne aka kafirta mai yin maulidi wai wannan ya isa kawai malaman musulunci a ce duk wanda bai san wannan ba shikenan ya zama jahili to abin da nake faɗi a nan irin wannan yan uwa muktasarat ko da na malamai ne amma sai ya zamto a cikin su akwai abubuwan da ya saba da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to akan bar su a dauki hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to shi shi yake cewa lallai mutane sun halatta wa kansu a dauko magana daga cikin al-muktasarat al-majhula da tafaita kai tuttuwan da aka jahilce wanda majhulati arbabiha malaman da suka saka man kace me ya musu a musulunci ba a sani ba amma sun zama su za su yi rubutu su za a ce sun ce an inganta hadisi sun zo sun da a fatar wa nasabu ma fi hali ummahatiha sannan kuma sai a dauko abin a ce ai malam wani ya ce a littafi kaza to na menene ai a dauko littafi kaza a isar da bayani in ba dai uzurin rashin wannan littafin bane wa nabba abdul haqqi fi ta'liqihi ala manhihi akwai babban malami abdul haqqi yayi isharar akan hana irin wannan abin لو كان يسمع دا متن زيجي ثم ترك الرواية فانقطعت سلسلة الاتصال أكبر رواية دون حديثي بعد مدة an wani an wani a koma wajen malaman hadisi a ɗauka ba kawai yanzu mutum kawai sai dai ɗauki hadisi ya ɗauki abin da ya ga dama daga nan ne aka samu babu wani silsila na hadisi wanda yanzu da a samu sai kaɗan wa kasurat tashrif sai kuma yawan canza littattafan malamai malami zai yi rubutu sai a ɗauki maganarsa a canza masa saboda kiyayya da kiristoci ne suke wannan abun sun shiga musulunci ana ce musu al-mustashrikun shine orientalist sun shiga cikin musulunci sun kuma koyi karatun addinin musulunci kuma sun san shi sun rubuta tafai da sunan musulunci saka sun kuma zo da matba'a sai da su ne wajen gwanewa wajen iya talifi da shauransu saka da su canza rubutun kalmar malami su harrafa shi ko su sahafa shi wannan daga cikin wanda Allah ya jarabci shekaru da yin masa haka altafansa akwai a babban malamin sufancin nan a ibn arabi ibn arabi al-hatimi abba'i babban malamin na ibn arabi ɗaya daga cikin jagororin sufaye ya haɗu da wannan annamimanci na turawan duniya wajen karkatar rubutunsa idan ya yabi Allah su canza yaban ya zama zagi idan ya yabi manzo Allah su canza yaban ya zama mujirmanci to duk wannan an samu da tafan malaman mu kwanan nan mun gani ga littafin maulan mu shawatiku da makamantansu da aka gani in banda cewa akwai asalin rubutun kuma mu mabiyansu muna bibiyar irin wannan abin da yanzu an bata su hatta sai ta kai ga jawahirul ma'ani an shigar da wasu abubuwa wanda maulama shehu radiyallahu ta'ala da kansa yayi inkarin ta a cikin littafin sa na albayan wa tabyin al tijaniyat wa tijaniyyin abin da yake nan akwai shine yan uwa su sani muna da tabbacin cewa lallai wannan abubuwa da ake kawa na cushewa addinin musulunci ba abin da zai canza musulunci yana nan a inda yake ko ba wanda ya isa ya hana musulunci haka ba wanda ya isa ya karya tafiyar sufaye Allah ya taimake mu to tallakar wannan muna faɗin irin wannan fasaratul fatawa tunqalu min kutubil la yudra ma zida fiha sai ya zama fatawoyi ana daukowa ne a littattafan da ba a san ma me aka kara ko me aka rage ba ta irin wannan ake shi yasa aka ga mutum ya rubuta littafi malam wani ya ce ya kafirta shi sai ya dauko magana ya ce maka malam wani ya ce kuma bai bai da masdari ba wanda wannan kusakuran ibn taymiyyah harrani Allah ya ji kansa yayi maganganu masu tarin yawa wajen kafirta malamai tare da nagalin bakinsa shi zai dauko magana ya karanto larabci ya jingina malami alhalin kuma ba haka bane ba Allah ya sauke sannan mimma nukisa li adam tashiha wanda daga magana mutum ya rage maganan malami saboda bai samu tasihin maganar ba ala arba bi hadi anwa'ir riwayati sai da wannan ya dauko wannan ya dauko sai maganar karshe ma ta baje a hanya idan ba maganar mutum ake kaiwa ba wala kana ahadu sadr mi as-sabi'a wanda suka kasance suna cikin wato karni na bakwai sun kasance wa man qablahum da wanda suke gaban su la yaftanuna min tafsirat al-lahmi la yaftanuna ba su fituntuwa da irin tafai kamar su tafsirat al-lahmi li'adam tasiha saboda ba a inganta littafin ba a tsarkake ta ba wannan fannin fiqh kenan alamu allifiha domin mai marubucin littafin bai yi tasihihin ta yayi ta hakikin littafin ba sannan wal ana aktsaru ma yu'tamadu misla wal ana aktsaru ma yu'tamadu misla hadha an-naw da yawan yanzu littafin da ake dauka littafi ne wanda ba a da hakikin su ba a da tabbacin su daga malaman su amma yau su aka mai da su littafan karantawa idan ba wa innan ba sai su zama wannan littafin shi kenan kai ba ilimi ka kawo ba suma udifa ila zalika adam itibarin naqilin daga nan ne aka dauko rashin kula da malamai masu nakalin magana daga wajen malamai fasara yu'khadhu min kutubil maskhutin kal mardiyyin sai aka dawo ana daukan magana daga littattafan wanda suke malaman banza an cakuɗa su da malamai na gaske shi yasa anan muke magana shine yan uwa su fahimci wani abu daya kamar littattafinmu na shayul bukhari shayul muslim da sauran sunan da shauransu musulmi sun yi ijma'i akwai jahilcin da har yanzu wasu ba su gane ba sukan ɗauki cewa hin a kuma ka ga buhari nan kuma wallahi wannan hadisin da ifi ne to dan uwa kai da ka faɗa aka ai kai ka jahilci bukhari da aka ce shayul bukhari shin ce maka aka yi dukka littafin shayul bukhari komi sahihi ne kuma da Allah an faɗa haka an faɗa a matsayin cewa wahayi ne na manzo Allah ya ce komai sahihi ne a'a wannan jumhurin musulmi kuma da ta hakiki ta hanyar ilimi in dai ta ilimi zaka bi an tabbatar da sahihaini sai dai akwai wasu ma'akhizat da wasu malamai suka tabbatar amma kamar yadda bayani al-Imam Sudi ya jawabi akai wanda insha Allah kamar yadda muka dauko gobarar raddi ga shi wannan wato Abdul Jabbar wanda ya zindikance akan hanyar bin Allah ya kuma sukan annabi da sahabban annabi da littattafan Allah din da kansa wanda ya kawo aftar nasa wanda gaba ɗaya in ka ɗauka ya kare ta Qur'ani ma da hadisi a fahimtarsa wanda mun masa tambaya har yanzu babu amsa in Allah ya bamu lokaci sati mai zuwa insha Allah za mu yi masa raddi mai karfi wanda za mu fitar da adilla wanda za mu karantar duk da cewa da zai zo muna gaje ranar maulidin annabi sallama ranar alhamis da mu yi muzahara amma za mu iya kokari ko da karatun awa ɗaya ne za mu zo mu gabatar da shi akan wannan irin wa'innan shubuhatu da suke zuwa suke kawowa kuma Allah da ba za mu daina ba za mu yi to amma abin da muke so mu kawo shine kada mu ji malamai suna faɗin wannan akwai rashin inganta wato ta haƙiƙi na littattafai wanda wannan kuskure ne musamman malaman baya bayan nan malami ne zai zauna ko yana sharhi wai an mai da shi littafi yanzu dan da akwai malamin da a duniya kullun daga ana ɗauko maka littafinsa in ka ɗauka kasan ne kawai kasar ɗinsa ne kamar yanzu da nake maganganun nan sai duk magana na sha ɗauka a rubuta shi a ce na yi sharhin sharhin wannan littafin na shawar radiyallahu anhu kamar usaimin sai da daula ya haɗu da duniya da dukiya ko in an saka muryarsa kasar sai ta tabi furr shikenan sai a ce ya rubuta littafi to irin wannan kaga ba ta haƙiƙi ba dauko ilimin da gaske ya dauko magana mala Allah bai ka- bai gane ba tunda ba muhaddisi bane ba alhafiz bane sai a dauko a bata maganganu Allah ya sauke to irin wa'annan shi ne ake magana ana daukar littattafan malamai ma- wanda Allah ya fishi da su kamar wanda Allah ya yarda da su balla ta ji man yafriku bainal fariqain kadan ne zaka samu wanda zai iya bambance malamai nagari da malaman banza da kilati man qablana amma wanda suka zo kafin mu sun bambance shi yasa yau wani yaro wai ya taso ce wai shi ya gane malaman gaban nan ƙarya suka yi shi yanzu zai zo ya kawo mana to shi a matsayin sa na waye bayan an tantance malaman mu na gaba sun tantance kuma sun gama duk abin da ya kamata su yi iya abin da zamu yi mu bi su da addu'a sannan mu kwaikwayi abin da zamu yi kwaikwayi mu ma mu hidima wa addini Allah ya taimake mu sannan shine shehu radiyallahu anhu ke cewa hatta taraku kutub al-buradi'i akwai al-imam al-buradi'i har sai da aka bar littattafan sama saboda ana ganin kusan littattafan ba su cancanta a jingina masa ba da irin wannan ala nabli hadid da cewa gashi nan littattafai da akwai ilimi a cikin da shauransu amma saboda an cakuda sai malamai suka bar shi walam yusta'mal minha ala kurhin baya amfani da ita ba akan tilas min kathirin minhum ghayra tahdhib un banda kamar littafin nan na mudawwana ita ce aka yi amfani da shi اليوم لشهرتها وندا سنة التحذيب وندا تشهر بالسنة المدونة وندا شهر الله تعالى يجي تشوا سبيدا شهرا وندا للتافي لشهرة مسائله سبيدا شهرا مسألة لك تشين المدونة الكبرى وموافقاته في أكثر ما خالف فيه المدونة لأبي محمد سنة للتافي التحذيب يا دي موافقة ديوا نا أبو لك تشين مدونة نا أبي محمد شما كان الناس ثم كل أهل هذه المئة أن ثم كلا أهل هذه المئة عن عن حال من قبلهم amma mutanen wannan karnin sai ya zama tun daga karni na bakwai zuwa kusan kasa kasa kullum abin baya baya yake rauni yana samun mutane ba a tashi a nemi ilimi kamar yadda na gaban mu suke min hibzil muqtasarati an dawo haddace kalamu da tafai wannan ya haddace dan wannan littafin wannan ya haddace dan wannan littafin ko dalibi ne da ya karanta iziya ko shikenan sai zo kama speaker ya zama malami shi kenan sai ga an jamu da masallaci ya zama limamin juma'a haka ta sa aka samu wani a Najeriya ya je bai gane karatu ba ya dau babin farko amma da kawai ya tafi yana zuwa kawai ya ce ina ai gashi na Abdullahi bin Umar an yi maganar cewa sallan juma'a ana jefa dadduma ne kawai ya rikici ya ce sam sallan juma'a karfe 9 ya zo ya fara sallan juma'a karfe 9 aka dinga tara malamai to irin wayannan suna nan da dama fatawoyi da malamai suka dinga yi na jahilci wanda babu ilimi daga baya kuma ka zo ka ce wai kuma ka gane kuskure ne kuma wannan kurakurai ne wanda yake mai muni wani ya mutu akan kafirci in kafirci ne tunda ka ce kafirci ne kuma ya mutu akai to yaya za ka ranar kiyama in an je gaban Allah dole zai rike wuyanka Allah ya sauke to shine daga irin wa'annan yake cewa an samu rauni faqtasaru ala hizzi ma qalla lafzuhu wa nazara hizzuhu sai ko aka koma sai dan kananan littafin da aka gani haddansa yayi sauki sannan kuma kowa ba kowa bane yake ma iya haddace wannan ma dan dan kadan ne rubutun ma kawai dan mutun ya gudu fa'afna umrahum fi halli rumuzi sai suka karar da rayuwarsu wajen hallin rumuz misali mutum ya ce shi ya tsaya ya nemi ilimi mutum ya tsaya yana wasa sai ya nemi hallin rumuz irin wannan daga wani abubuwa ne masu amfani ne wasu amma wani usun daga ba su da amfani la'alla har da wasu buge-buge da muke na zaure wanda daga ana yi akan littattafai akwai wanda ba su da amfani saboda abubuwa ne kufin ne haka ne mai ma'ana ne amma babu su daga annabi sallallahu alaihi wasallam istihadi ne to yana da kyau mutum kafin ya je ga wannan istihadin ya koma ga nusus na annabi Muhammadu ni da nazo na gani cewa gashi nan mai iziya ya ce kaza to sai in nemo usul daga annabi Muhammadu me ya dalilin iziya menene dalilin ta koma ka haddace mu da dawo to ka haddace wannan kufur din ya fi muhimmanci akan ka haddace kufur ka bar kuma gangan annabi Muhammadu ya tafi can wannan yasa ake samun ta'assubanci har ya zamo da wannan aka sa izala ma ta tasiri a Najeriya mutum ne ya abu ya inganta sunan annabi Muhammadu misali yanzu kamar kabulu kawai an zo an ce Allahu Akbar kawai sai ka ce wannan shi kenan mu a malikanci kuma baka karanta yaya malikancin yake ba kawai kai ka cige ko kuma wani magana na sallama biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah in izalan ma suka rabu gida biyu ana cewa a'a ni sallama ɗaya ne ni sallama biyu saboda zunzurutun rashin fahimtar addini da rashin koma ga littattafai amma da ka koma za ka ga cewa ja'izi ne ya halatta a sunan annabi Muhammadu to na menene jayayya akwai abubuwa wanda furu ne ba asali bane na addini bai kamata mu dauki wannan abin ya zama na abin zafi ba abin kaza abin kaza wannan ba daidai bane ba shi sa shi radiyallahu anhu rubuta wannan littafin domin mu waye idan da mu ci dauko komai irin wannan masail far'iyya ba ka dauko shi ka tsaya ka cije sai kuma mutum ya zo yayi ardin hadisi kuma ka gar karewa shikenan wannan kuskure ne imamu shafi ya saba da imamu malik al-imam malik ya saba da al-Imam Ahmad al-Imam Ahmad ya saba da al-Imam Abu Hanifa dukkanin su su saba wasu masail sun hada wasu masail amma wannan bai ja musu jayayya ba saboda furu'u ne to usul anan ne in aka saba ake ta- samun rikici da shauransu Allah ya sauke to muna jawabi daga irin wannan sai ya zamo a malamai suna nan duna raddi ma fihi li usulihi ba su koma sun nemi su mai da littafin to gashi nan abin da iziya ya faɗa kaman Allah ya saka da ma alkhairi ma jikan Sheikh Umar Al-Futi radiyallahu anhu babban malamin nan da ya rubuta halul masail wanda ya sharhin ahdari sharhin mukhtasar al-ahdari gashi ba tijjani ne kuma duniya ta amfana da shi to wannan kun ga yanda ake mai da littafai da wasu suna ta girman kai an ka ɗauko hadari ana ganin kamar ma ka ɗauki wani littafin sabo ne ya zauna ya mai da littafin ta koma zuwa ga alkitabu wa sunna wanda da yawa sai suka gane ashe cewa su ne ba su gane addini ba to duk littafin addini nan an mai da su to haka zaka ga an nemo su alkur'ani da hadisi Allah ya taimake mu to daga nan ana jawabi a bayan wa'innan wa fahmi mujmali wa fahmi mujmalihi sai a damu wajen kawai hal kuful sannan fahimul mujmal da mutalaat taqyidatin za'mu istinhadiya lin nufusi da wani dauke dauke na tunanin yaya da ai wannan abun mu kayyade shi wa'annan abun a littafi kaza guda kaza ne guda guda kaza ne ka mutum bai koma wannan abun da zai zama zargi shine in mutum ya bar hadisan manzon Allah bai koma ga asalin abun da ke cikin littafansa na mazhaba ba wannan gyara ne yake mana gabaki ɗayan mu ba ina yi da wasu kungiya bane kawai a'a muna yi ne da kowa da kowa duk musulmi ya shiga ciki musamman musulmi mai neman ya gane addini wannan jawabi ne wanda kowannen mu ya shafe shi ka koma ga in kai dan ba malike ne to ka karanta littafin malikancin to koma ga hadisan annabi dauko adilla wanda zaka gane cewa ba maliki kai kake bi ba annabi kake bi wannan yasa littattafan da rikan tijaniya duk suka wai da mutum zuwa ga manzon Allah da ka zo wannan istifarin ya yake shin shauci dan ne ka maka a'a shi wannan salatin annabin ya yake shin shi ne maka a'a wannan la ilaha illallah ya yake duka sai ya zama da aka ga mutum yana da yaƙini ta mi sai sa ga sun fi kowa jin annabi a cikin su sai da ba gani suke wai shehu tijjani muke bi kawai a mutu ko a rai ba shi wasu dan mu ne zuwa ga manzon Allah sai da mun sani abubuwan da ke gaban shi nan ba da gare shi bane daga annabi Muhammad ne to haka da aka zama a mazhabar sai ga kana son al-Imam Malik ba tare da ka tiwo mai hakki ba ko ba tare da kai ta'assubanci na jahilci ba wannan abin da ya kamace mu kenan Allah ya taimake mu shine ce fa bainama nu'azzimu al-udul an kutubil a'imma ila kutubil shuyukh ya daga cikin abin da zaka gane kuskuren mu mutum zai bar kutubul a'imma kai ka ce kai dan mazhabar malikiya ne amma kuma ka bar littafin al-Imam Malik ka koma littafin wasu malamai karkashin Imam Malik ashe ba za ka yi adalci wa Imam Malik ba kai dai dan mazhabar wani malami ne ba dan mazhabar Imam Malik bane ba kamar yadda ko da a tafiya ce idan ka ce ka kalla da wani malamin ka ne ko shehin ka ne to koma ga littafansa matsalolin da ko muka samu a gida na tijjaniya shine mutum bai karanta littattafan ɗarikan tijjaniya ba ya je ya ɗauko littattafan wasu ɗarika al'alla ma ɗarikan su ma ba su yi ta hakikin wannan littattafan ba ga littattafan shi tijjani wanda ya ta hakiki ya ba da kariya wasu ilaƙar jilani ya ba da kariya wasu al-qutb al-akbar muhyiddin ibn al-arabi ya ba da ibn arabi ya ba da kariya wasu al-imam shazili da shauran shehunai sannan aka yi tasfiyan wannan tafarki din na sufaye aka gyara shi ga safin sa'ibul faida mulamu shibrayar radiyallahu ta'ala anhu duk mutum sai ya bar su kuma ne zai dauko littafin wasu shehu nan mala Allah su ma ba su yi ta dakiki littafin ba ka dauko kuma ka karanta ka fito kuma ka ce shine kake kai ka wannan kuskure ne to ka koma ga littafin shehin da kake da awancewa wani ne nake bi to karanta littafin anan za ka gane menene shi ya yake shin ya cancanci bishi bai cancanta ba za ka gane Allah ya taimake mu nan wanda utihat lana taqidatun aka kaddara mana wato takaita lil jahlati ga jahilai bal musawwadatul mansukh hata ne kai karshe wasu tafai ne ma wanda ma an shafe abin wannan duk kusakurai ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna raji'un abin ya girmama shi tarjihi zuwa ga Allah fa hadha mimma yuhdika li asli al-ilm idan mutun ya gane wannan to lallai zai dauki hanya da zai je wajen asalin ilimi wa yurika ghalabatan nasi anhu zaka gane cewa yanda mutane suka karkata yanda aka rinjaye mutane suka bar ilimi anan zaka gane haka in ka koma ga ainihin littattafai na manyan malamai al-imam al-maqri yana cewa wa sami'tu al-abi yaqul naja al-imam al-abi yana cewa laula inqita'ul wahyi ba dan wahayi ya yanke ba in ji sa lanazala fina akthar mimma nazala ala bani isra'il da ayoyin da soka kan mu al'umman annabi yace ina ga ayoyin nan dai yawaita fiye da ayoyin da ya soka kan banu isra'ila li'annana atina akthar mimma atau domin mun so da abin da ya fi abin da banu isra'ila suka zo da shi yushiru ila iftirati hadhihi al-umma ala akthar mimma iftarakat alayhi banu isra'il yana ishara ne zuwa ga yanda al'umman nan mu mun rabu in banu isra'ila sun rabu kashi 72 ko kashi 71 muka mu kasuwan mu yafi kashi dubu kasuwan yafi kashi dubu duk da cewa asalin mu yana koma ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi za mu kasu zuwa saba'in da biyu ko zuwa da uku ɗayan wanda take cikin gidan aljanna to kasuwan mu inna lillahi inna ilaihi raji'un kasuwan ya wuce hankali shine yake cewa wa fi jami'i bayanin ilmi wa fadlihi a cikin littafin nan jami'u bayanin ilmi wa fadlihi na al-hafiz ibn abdul barri ga abin da ke ciki kad zamma Allah tabaraka wa ta'ala taqlid Allah madaukin sarki ya zargi masu yin taqlidi wani irin taqlidi taqlidi fi ghairi mawdi'in ba a waje ɗaya ba wannan takalidin ana nufin at-taqlidul ammi takalidi mai muni kawai ka ratayuwa ne duk abin da albani yace a hadisi ko da hadisin nan na Allah da Annabi ne ƙarya ne duk abin da wani yace ko da abin nan ga Qur'ani ga hadisi ƙarya ne ko da al-Imam Malik ne kai wannan takalidin ko da waye ne wannan Allah ya zargi din wannan fakala Allah yace ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah masu irin wannan abin Allah ya ce sun ɗauki ahbarahum malamansu da ruhubanahum masu bautansu arbaban kamar alloli min dunillahi sabanin Allah shi Ibrahim zai zo ya faɗi ainihin manufar sa wannan dan wani zai ce yawa gashi nan Aisha ya kafirta mutane Aisha bai kafirta kowa ba nan bai faɗi bai dalilin ɗauko wannan maganar da irin shi kuma wujhar da ya ɗauko wannan maganar al-Imam al-Abi ne da maganar Ibn Abdul Barri radiyallahu anhu sannan waruya an Huzaifa wa ghayruhu an rawaito daga Huzaifa da waninsa an huzaifata wa ghairihi afwan qalu suka ce lam ya'buduhum min dunillahi ai ba ma'aunan Allah aka bauta ba walakinnahum ahallu lahum wa harramu alaihim sun halatta musu ne kuma wa harramu alaihim kuma suka halatta musu bayan sun haramta musu mutumin da zai bi wani malami in haramun ya ce maka halal ne halal kuma ya ce maka haramun ne zikiri dai wanda shine mafi girma a musulunci an ce maka haramun ne ka yadda sannan kuma gulma da tsegumi da zage-zage wanda shine haramun an ce maka wannan ya halatta raina manzon Allah da raina iyalansa da raina sahabbansa wannan an halatta maka to kaga wannan ayan nan da ta yi mutabaka da mutum Allah ya sauki shine wato idan mutum yana bin mutum ya halatta maka haram ya halatta maka halal to wannan ya haramta maka halal ya halatta maka haram to wannan shine abin da ake nufi wanda kaman ka rike shi arbab ne وحرموا عليهم فاتبعوهم شيء شك بيسو وقال عدي بن حاتم عدي بن حاتم يجي أتيت رسول الله لا زوجا من الله صلى الله عليه وسلم وفي أنقي صليب أو أنا أكوي وني واتو صليب غنكي فقال لي يا عدي ألك هذا وصل أنا بيت زيك ير دوان غنكي من أنك تك دقويتك وانت حيت إليه نجيبا أنك ير سنداو وجم من الله هو يكره إنك أنت سورة براءة حتى أتى على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لما ذا الله يذكر أنت وأن آية دمكي بياني قال يشي قلت نتي يا رسول الله يا النبي الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نتخذهم أربابا مو إنما لمن يهودا بمجوزة مثلا الله لمبا قال بلا النبي يتحكني قسكيا كفتا بكرجوسة الله لبا أما بركتي إنجما ذا الله صلى الله عليه وسلم yace alaysa yuhilluna lakum ma hurrima alaykum ba su halatta muku abinda Allah ya haramta muku fatuhilluna kuma hay ku doka abun a matsayin halal bayan Allah ya haramta wa yuharrimuna alaykum ma uhilla lakum fatuharrimunahu kuma ba su haramta muku abinda Allah ya halatta kuma ku haramta din fa qultu bala nace haka ne kala tilka ibadatu Allah manzo Allah ce wannan shine ibadar da kuke wa malaman ruhbanawa wannan shine ibadar حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبق قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو الأحوص عن أطاء بن سائب عن أبي البحتري قال في قوله عز وجل وأن الرؤيا يا زوحك أتشتم فإن الله بإتن سركي ابن ابن السائب عن أبي البحتري يجي اتخذوا أحبارهم ورحبانهم أربابا من دون الله fasarin cewa yahudu sun ɗauki malamansu da abin da bayin Allah cikinsu masu bauta alloli ba Allah ba ƙala ya ce قال أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم دا وإنما لمن da allolinsu da guma da masu bautan cikinsu da su ce musu ku bauta mana ba za su taɓa bin su ba in suka ce ku zo ku bauta mana ba Allah ba ba za su yadda ba amma menene abin da suka yi walakin amaruhum an yas'alu halalallahi haramahu wa haramahu halalahu sun musu umarni ne haram ya zama halal halal ya zama haram kuma suka bi su da walilin da yasa Allah ya mai da su kamar sun dauke su a matsayin alloli kenan fa ata'uhum suka musu biyayya fakana tilkar rububiyya wannan ita ce ake nufi da rububiyya ya zama kana bin mutum a matsayin rabbaniyi mai shayar da kai a cikin musulunci akwai rabbaniyi akwai kuma arbab yanda mutum zai mai da mutum a matsayin arbab shine an bar maganar rabbaniyanci rabbaniyi shine kamar yanda shehunai suke yi mai tarbiyya shi yanda yake baka tarbiyya shine shehi rabbani kamar yadda Allah ke ga mana walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna min kitabi ko kuma bima kuntum ta'lamuna ta'lamuna min alkitab ma kuntum tadrusun to wannan shi rabbani shine mai shayar da kai zuwa ga hadaran Allah ya nuna maka daga nafsi kamar da Imam Bukhari ya rawaici menene ake nufi da rabbani yace shine wanda zai nuna maka daga kananan ibada zuwa manyan manyan ibada to wannan shine tarbiyya to amma mutum zai fita daga wannan nifaq din ya koma arbab a lokacin da kuma ya bar maganan tarbiyya kuma maganan son zuciyarsa ne Allah ya Allah ya tsare ni to shine hadisi na gaba wanda shi ma insha Allah zamu karanto shi shine قال وحدثنا ابن وضاح حدثنا موسى ابن معاوية حدثنا وكيع حدثنا سفيان والعامش جميعا عن حبيب بن ثابت عن أبي البحتري قال إلى لحذيفة في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فسر ونن آية أكانوا يعبدونهم شن وإن متى يهود بوتا ما لمن سكي فقال لا يتي أبا بوتا مسكيبا ولكن كانوا يحلون لهم الحرام fayuhillunahu suna halatta musu haram ne su ma ya halatta shi haram su ce musu halal ne su amfani da shi wa yuharrimuna alaihi wal halal halal kuma su ce musu haramun ne kuma su haramta halal din wa qala abdu wa jalla Allah yace wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir haka ne al'adan Allah daga mun aiko wani alƙarya muka turo musu wani manzo to ba zai taɓa yiwa ba illa kala mutrafuha sai masu ni'iman cikin su da su kaji suna cewa inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala afarihim muqtadun mu fa haka muka samu iyayenmu akan wannan addini da irin wannan aiki din saka a lokacin da muka rabu da su basu bayi ba mu ma ba za mu bar kan tafarkin iyayenmu ba qala Allah yace kul awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alayhi aba'akum yanzu kuna nufin ko da na zo muku da wani abu wanda yafi shiriya daga kan abin da kuka samu iyayenku suna aiwatarwa na bata bara ku saki abin da kuke yi in ba ku ɗauki abin da manzan Allah sallallahu ya zo muku abin da kuma nake so in ji hankalin yan wanan wani zai ɗauko wannan ayan yanda annabi Allah yake gaya masa akan kafirai sai ya zo na gaya musulmi wannan fasiki ne ya za a yi kai annabin Allah ne wannan manzan Allah ne ake gaya masa yake gaya arna iyayensu arna ne amma mu musulmi wani wani musulmi ya zo ya gaya mana wannan kalmar ya kafirta mu kuma shi ya kafirta saka mu fahimci me Allah yake nufi shawar da in ya kawo na ayoyin da kansu zai bayani ce ya kawo su idan tahziri ba dan wani ya zaci cewa wai ya kafirta wani mai takalidi ba komin munin takalidin sa shawar da Allah ta'ala haka ya faɗa wanda insha Allah za mu je yace fa min fa mana'ahum al-iftida'a bi aba'ihim Allah ya hana su koyi da iyayensu min qubul al-ihtida dan su karba shari'a fa qalu inna bima ursiltum bihi kafirun suka ce mu mun kafirce ba za mu imani ba wa fi ha'ula'i wa mislihim qala Allah ta'ala a cikin irin wa'annan mutanen da misalan su Allah madaukin sarki yake ga mana inna sharra dawab inda Allah summul bukum alladina la yaqilun ubangiji yake mafi sharrin dabbobi ma'ana mafi sharrin mutane mafi sharrin masu rarrafe a doran kasa su ne wa'inda asummu kurami albukum mabebaye alladina la yaqilun ba su da hankali rashin hankali a wajen ubangiji ba ana nufin hankali da wa'innan wawaye suke tunani ba kawai a kawai kace wai hankali hankali ba domin wayannan da Allah ke ce musu ba su da hankalin sun fi ka hankali na duniya dabarar iya yaki shine hankali dabarar kin rayuwa shine hankali yanzu idan muna magana hankali zaka kwatanta kanka da baturan da ya kera keke kai ga kanan ko a shana haka barka ka ce ka kirkiro baka isa ba ka isa kai magana hankali da tunani yayi amfani ya kirkiro keke kai baka kirkiro komai ba ashe idan da zallan tsaguran hankali ne ake magana wannan ya fi cancanta ya zama mumini a wajen Allah ashe ba wannan ne hankalin ba oh imani ake fara magana hankalin da ta shiryar da mutum zuwa ga imani da Allah ita ake magana ba hankali kai zallan kwakwalwan hankali ko shi kenan kai mai hankali ne aure abin da hankalin ka to to ar na sun auna da hankalin su bai ba saka addinin ƙarya ne a'udhu billahi to shine Allah yake gaya mana cewa istabarra alladhina tabi'u min alladhina tabau wa aula azab wa taqatta'at bihim al-asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج من النار وبنجي ديك تمنا كتنا لوكاسين دا وإن دا أكا بيس وإن سكا بي إسرار الذين اتبعوا وإن سكا بي سكا برانت من الذين اتبعوا وإن سكا بيس معنى أن كرك وني مالي كبر النبي صلى الله عليه وسلم أما تين كوني بارون كدا ne in malami ya faɗa ko ya sa annabi kabari to Allah ya ce ranar kiyama za a zo ranar da za a barranta mai bi ya gudu yana neman wanda ya bi ya rike shi a'a wara'ul azab Allah ya ce sun ga azaba ne wa taqatta bi mul asbab duk wani hanyar sadarwa Allah ya tsince musu shi wayanda suka bi din wa kal ladina tabau law anna la karatan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna wa kal ladina tubu wayin na'am wa kal ladina tabau Ubangiji da sarki ke cewa su wa'innan wa'inda suka bi din su kafirai wanda suka bi ma wato mutanensu suka bar Allah ko kuma wanda ya rike wani ya rabu da manzan Allah kwata-kwata a gaya ma darajar annabi kana gani ka kure shi to ranar kyama za a yi wa kalan lazina taba'u wa'inda su suka bi din da ranar kyama ya jana wallahi Allah wannan ne ni ya halakar da ni ya ce ni ba ruwana ai yana da ido biyu na ji yana gani ni kawai yana fahimtar sharri ne sai ce hayya lau anna lana karratan ina ma da damu dawo duniya fa na tabarra minhum yanda suka gudu suka nuna babbaruwan su da mu mu ma mu nuna musu ba mu ba su a duniya mu ci mutuncin su kama tabarra'u minna kama yanda nan duniya a lahira suka fuje mu Allah ya ce kadhalika yurihim Allah a'malahum hasratan alaihim haka Allah yake nuna musu asaran aikin su wa ma hum bikharijina minan nar ba za su tasbaru ta ba sai haka mutum ka bi Allah ka bi manzon Allah ana bin malamai ne akan bin Allah da bin Annabi Muhammadu صلى الله عليه وآله وسلم وقال عز وجل آئبا لأهل الكفر الله يفعل أنا من ذرجم كافري وذاما لهم ينا من أيبة رسول وبجدنا سوى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إن أنفانوا إن دو دونين دا كلهم كي بوتوا كي لزمتم بوتا مصر قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين suka ce iyayenmu muka gani kullum bauta musu ke mu zo da himinyi wani ayan kuma Allah ya ce وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأدلونا السبيل وبنجدي mu ba su a gabanin mu muka bifa mu ba mu manyan mu muka bifa fa adalluna su suka batar da mu Allah ba ruwansa da wannan manyan ku ba ruwansa da shugabannin ku nan ina ruwansa irin wayannan shirye ce wa misl hadha fi alqur'ani kaseerun min dhammi min dhammi taqlid al-aba'i wal ru'asa misali eh wannan suna nan da yawa na zargin takalidi na malamai ko kuma wasu shugabanni a matsayin su ne addini Allah ya kiyaye mu to a nan abin karatun ya zo ƙarshe sai bai lokaci shehu sai ya rufe da wani jawabi wala ya tawahhamu wa tawahhamu shehu ce kar wani mai zato mai zargi yayi zargin cewa inni alayhi kalam al-hafiz maganan al-hafiz ibn abd al-barr da na kawo yanda yake magana masu zafi kaza cewa na dauke ta a ma'anar maganar sa ko a ma'anar lafazin da kake ji na cewa Allah yana maganan kafirai da shauransu shi kuma yayi lakin sa masu takalidi yace a karkaza ta haka ni ba ina nufin kafirta kowa bane duk maganganun da kajin nan na malamai na ɗauko shi amma ni ga manufata me manufar shi radiyallahu anhu sai ce a annal muqallidina annal muqallidina bi masabati haula'i al-aba'i war ru'asa ba haka nake ji bai ce fahashahu ba haka bane ba ridwanullahi alaihim kai Allah ma ya yarda da su malamai kenan ayyuma muqallidin wanda suka kuma yi ta'alikin su kaman wasu kenan masu takalidi ammi bal innama nakaltuhu tazkiran li nafsi yace yanda kaji ina karantawa dan su ina musu fada ni ma ina yi wa kaina ne kayan shi Ibrahim radiyallahu anhu ba kafirto nake ba amma wannan ayan kun san cewa akan ta Ibn Abdul Wahhab ya dinga yakan garuruwa idan an ce wayannan ƴan mazhaba ne sai ya zo ya kashe su ya jijjille musu kai wai ya ce wai wannan ayan ita take nuna cewa duk malaman fiqh kafirai ne mun karanta har mun yi mukabala akan wannan karatu idan mutum ya duba ina ga yana kan kibla fm mukabalan da muka yi da wani malamin wahabiyya a kamaru mun tattauna mun bijiro masa da wannan matsalar ibn abdul wahab abin da yake faɗi shine in ya ga mutum ka ka masa fatawa kace ai imam malik ya ce kowa ne ya ce sai ce wannan zalika ainu shirki a yanka shi sai da shi wannan ayan ya dauka yake kafirta su amma kaga shi radiyallahu anhu wajen adalci wannan su ne shugabannin mu hunalika abai faji'ni bi mislihim idza jama'atna ya jaridul majami kaga irin wannan yace ni ma haka ne yanda nake maka nasiha haka nake yi wa kaina cewa ban kafirta kowa ba ba kafirci nake dingina maka ba in ji shi radiyallahu ta'ala anhu a'a wannan nayin tazkira li nafsi dan ni na wa'azantu wali abna'i jinsi dan uwana wanda naga suna da wannan matsalan su ma su gyara radiyallahu anhu linakuna ala hadrin min ibtida'i shay'in mudaddin lima shuri'a lana cewa yace dan mu kiyaye mu zama muna cikin ido biyu idon mu a fadake wajen kirkiran bid'o'i abubuwan da suka saba da shari'an da Allah ya ya tsara mana yi ta yasa da kawo muku wayannan abubuwan dan mu ji tsawa mu kiyayu in ji shawar jallahu ta'ala anhu wa tasdiqan li qawli al-abi kuma na gaskata maganar Imam al-Abi ne da aka kawo maganar sa laulan qita'ul wahyi ba don wahayi ya yanke ba unzila fina la unzila fina da an saukar da ayoyi masu tsanani akan mu aksar mimma nuzila fi bani isra'il fiye da abin da aka saukar akan banu isra'ila li'annana ataina aksar mimma atau mun yi abin da ya saba Allah fiye da abin da su suka yi falyahdhar almushfiqu ala nafsihi aw dinihi min alwuqu'i fima falyuhadhir falyahdhar almushfiq mutum mai tausayi mai tausayawa kansa to mai kula da ya kula ya kiyaye kar ya je shi ya afka cikin abin da alkur'ani ya duk abin da alkur'ani ya zarga wannan zargi ne shi yace shi na kane a matsayin zargin mutum ba kafirta mutum ba to duk wanda abin da alkur'ani ya zargi yace kai mai kula da addinin ka mai tsoron Allah mai tausayin kanka kaka afka cikin irin wannan abu inji shi radiyallahu ta'ala anhu yace fi ma zamma alqur'an al-aziz fa inna al-ibrata bi umumin lafzi la bi khususi sabab tunda qur'ani ne ce ja wannan al'ibara bi umumin lafzi wannan ka'ida ne na malamai umumin lafzi wannan lafazi ta soka banu isra'il amma ku sani mu ma fa tana tasiri akan mu la bi khususi sabi sabab ba za ka ce ai da iya banu isra'ila Allah yake nufi ai da iya an saukar banu isra'ila ne waye gaya maka an saukar hadda mu idan muka yi sabani irin wannan mu ma muka yi abin da suka yi to Allah zai mana hukunci irin nasu fa inna kullu ayatin fi bani isra'ila tajurru zailaha kowace aya da kaji an sukar abin Isra'ila shi wace ita ma gezanta zai jawo ya zo cikin wannan al'umman ta yi hukunci domin ta zo a cikin alƙur'ani fi ba'di hadhihi al'umma a shashin wasu masu wasu yan al'umman mu asamana Allahu jami'an bi mannihi Allah ya kiyaye mu gabaki ɗayan mu da bai wasa insha Allah anan zamu tashi zamu tsaya karatun mu na goma sha biyar Allah ya kai mu wani sati insha Allah karatu ne da zamu tattauna da babi na uku wanda daga nan ne za mu shiga asalin karatu bayan mun yi bayani akan mazhaba bai zama wani addini ba balle zama wajibi ne sai Allah ya umarce ka da shi kwanan shi sallama to daga nan kuma za mu shiga jawabi abin da ya shafi su kabdu su sadlu su abin da ya shafi basmala a cikin sallah su daga hannu masail ce su hiyya na sabani da sauransu amma wanda za mu fitar da adilla don da yawa 'yan wasu amfana abu na karshe da nake so na kira akai in Allah ya kai mu sati mai zuwa kamar yadda yan suka fara bin jadwalin raddi da muka gabatar ga shi wannan wato Abdul Jabbar wanda yake karyata manzon Allah yake zagin musulunci yake cin mutuncin sahabban annabi da wasu daga cikin iyalan ma'aiki da kuma bata wa malaman musulunci suna da ruguza haɗin kan musulunci da shauransu ina ƙara kira ga yan uwa in Allah ya kai wani sati to su bi mu live a cikin shafin sarki zaki in Allah ya yarda in ma ya kasance a masallaci muka yi in ma ya kasance ba taro muka yi ba duka yan uwa su samu wannan karatu kai tsaye albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwan Muhammad Nasir nake cewa da mu hafi maulud masha